أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta asabar a yau muna 29 ga watan safar hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 23 ga watan 8 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na 35 a cikin karatun littafin kitabu tauhid na babban malami fadilatu sheikh Muhammad ibn Abdul Wahabi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka masjidu masjidul Imami Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala dake nan unguwar Ibrahim Bako Housing Estate a nan cikin garin Bauchi darasin mu na satin da ya wuce mun tsaya ƙarshen babi na a talatin babi na 24 babin da ya mana bayani akan wani bangare ko wasu nau'uka daga cikin nau'uka na sihiri yau insha Allah ta'ala za mu tashi kan babi na 25 babu ma ja a fil kuhani wa nahawhi babin da zai mana bayani akan nasoshi na alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da suka zo dangane da bayani akan abin da ya shafi wato boka ko ɗan duba da makamantansu shine ma ja a fil kuhani wa nahwihi malam yake cewa rawa muslimun fi sahihihi an ba'd azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما الإمام مسلم رحمه الله تعالى يا رويت أتكن للتابنسا صحيحنسا صحيح مسلم دقا صحابي دقا يتي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم دقا ونساشي نماتا منزن الله صلى الله عليه وآله وسلم anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qal manzo Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace man ata arrafan duk wanda ya je wajen dan duba fasalahu an shay'in ya tambaye shi wani abu fasaddaqahu da ya gaya masa sai ya gaskata shi lam tuqbal lahu salatu 40 yawman ba za a karba masa sallah na tsawon kwana 40 ba sallansa na kwana arba'in ba za a karɓa ba to wannan hadisin da malam ya kawo a nan na farko malam ya ce al'imamu muslim rahimahullah ya rawaito yace an ba'di azwajin nabi daga wata ɗaya daga cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu daga cikin malamai suka ce wannan matar ita ce Hafsa bintu Umar radiyallahu ta'ala anhuma ita ce ta rawaito wannan hadisin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam na Hafsa wadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani lokaci yace ya sake ta Allah ya turo mala'ika Jibrilu alaihi salatu wassalam ya ce ka je ka faɗa ma annabi sallallahu alaihi salama cewa inna Allah ya amuruka an turaji a hafsa fa inna ha sawwamatun qawwama umarni daga wajen Allah Allah ya ce a faɗa maka kamai da hafsa saboda tana yawan ƙiyamun laili da yawan azumi ya ce wa inna ha zawjatuka fil janna kuma hafsa matarka ce har gidan aljanna saboda kamai da ta kaga duk wanda baya son tarayya da annabi sallallahu alaihi wasallam a gidan aljanna sai ya kama zagin hafsa amma wanda yake so ya gan shiga shiga annabi a gidan aljanna to ya kaunaci hafsa saboda matar manzon Allah ce har gidan aljanna in jiwa in ji mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam Allah ya kara yadda a gare ta sannan ta ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce man ata arrafan duk wanda ya zo wajen ɗan duba fasa'alahu an shay'in sai ya tambaye shi dangane da wani abu fasaddaqahu bima yaqulu sai ya gaskata shi da ya bashi labarin abin da ya tambaye shi ya je wajen ɗan duba yana tambayansa misali an mishi sata ko yana da wata bukata ko yana son yayi wani abu sai ke tambayin shi yaya za a yi yayi kaza yaya za a yi samu kaza ko kuma a bincika masa wane ne dauke masa kayansa wane ne yi kaza sai ya bashi labari da ya bashi labarin kuma sai ya gaskata shi to ba za a karbi sallansa na tsawon kwana arba'in ba to anan a asali ruwayan imamu muslim rahimahullah ita ce man ata arrafan fasa'alahu an shay'in babu fasaddaqahu a asalin ruwayan ta Imam Muslim babu fasaddaqahu duk wanda ya je wajen dan duba sai ya tambaye shi wani abu to sallarsa ta kwana 40 ba za a karba ba wannan shine hukuncin wanda ya je gun dan duba ya tambaye shi wani abu zai yi sallan kwana 40 ba za a karba ba amma in har ya gaskata shi ya yadda da abin da yake faɗi to zunubinsa ya wuce haka don wannan an ce sallansa na kwana 40 ba za a karba ba babu mamaki in ya tuba daga ta kwana 41 a ci gaba da ɗauka amma wanda ya gaskata shi shine hadisin gaba da malam ya kawo wa an abi hurairata radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam man ata kahinan duk wanda ya je wajen boka fasaddaqahu bima yaqulu ya gaskata shi akan abin da yake faɗi faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallama to wannan ya kafirce ma abin da aka saukar ma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama mun ga hukuncin daban-daban ne wannan ya je ya yi tambaya amma bai gaskata ba zallan zuwa ɗin da ya yi to sallansa ta kwana 40 ba za a karɓa ba wannan shi kuma ya je sai ya yi tambaya da aka ba shi amsa kuma sai ce eh haka ne fa kuma gaskiya ne abin da bukan nan ya faɗi to shi wannan ya kafulta ma abin da aka saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam shine qur'ani ma'ana ya fita musulunci ya fita musulunci rawahu abu daud a ruwayan abu dawud annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi abubuwa ne guda uku ya ce man ata kahinin fasaddaqahu bima yaqulu aw ata imra'atan fi duburiha aw ata imra'atahu ha'idan duk wadda ya je wajen boka sai ya gaskata shi akan abin da yake faɗi ko kuma ya zake wa matarsa tana al'ada ko kuma yi zakewa matansa ta duburanta duk wanda yi wa'annan guda uku manzo Allah sai ya ce hada su yace to faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam to wannan ya kafulta ya kafulce mu abinda aka saukar mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan tace cikakkiyar ruwayar al-imam abu dawud to amma tunda shi malam muhalli shaidi yake so ya kawo mana shine hukuncin wanda ya je wajen boga kuma ya tambaye shi kuma ya bashi amsa kuma ya gaskata shi to wannan ya fita musulunci ya zama kafiri walil arba'ati wal hakim wa qala sahihun ala shartihima عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما لن يتي وللأربعة آه من يمن يما لما يقداه دوس الرويتو والحاكم هكذا دا الإمام الحاكم النيسابوري الله تعالى يمشي رحمه وقال sannan imamu hakim yake cewa imamu hakim yake cewa sahihun ala shartihima wannan hadisin ingantacce ne a bisa sharaɗin da imamu bukhari da muslim ke bi wajen karɓar ingancin hadisi ya cika sharuɗansu amma ba su rawaito ba kenan su ma ba mamaki inda sun gamu da hadisin da sun rawaito shi saboda ya cika sharuɗansu anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala cewa manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yana cewa man ata arrafan duk wanda ya je wajen ɗan duba auka hinan ko kuma boka fasaddaka hobi ma ya ƙulu ya gaskata shi da abinda akan abin da yake faɗi faƙaɗi kafara bi ma'un zina ala muhammadin to wannan ya kafirce ma abinda aka saukar ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam duk wanda ya je wajen boka ko ya je wajen dan duba ya kuma tambaye shi ya gaskata shi akan abinda yake faɗi to babu shakka wannan ya kafirce ma abinda aka saukar wato ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya samu dace malam ya ce wali abi ala bi sanadin jayyidin an ibn mas'udin radiyallahu anhu mithluhu mawqufan hakanan al-imam abu ya'la ya rawaito da sanadi ingantacce daga abdullahi ibn mas'udin ya rawaito kwatankwacin wannan hadisin amma mawqufi ne ma'ana hadisin magana ne na sahabin ba na manzon Allah ba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama saboda haka zuwa wajen boka mutum ya je wajen boka zalla wannan yana sa sallolinsa a tsaye da su na tsawon kwana arba'in idan ya je kuma ya tambaye shi a bincika min kaza kuma ya gaya masa kuma ya ji ya yadda ya gamsu ta wannan yana dawowa ya wuce masallaci a sake bashi kalmar shahada don ya fita ya fita ya bar musulunci yana juyowa to ya zai sake shiga musulunci Allah ya kiyaye kuma a abinda mutane da yawa suke kasa fahimta game da sha'anin zuwa wajen buka ko ɗan duba shine yana raba mutum da Allah yana yanke alakan tsakanin bawa da ubangiji babu yadda za a yi kai ma Allah shirka ko tarayya kuma ku zo na lafiya da shi kuma duk wanda ya fahimci addini ya san Allah ba zai je wajen boka ba eh ba zai je gun boka ba duk wanda ya fahimci addini musamman wanda ya fahimci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka same shi yana zuwa wajen boka ba ba za ka same shi a wajen boka ba sai wanda bai fahimci addini ba ko dan bid'a mushriki wannan dama ɗabi'a ce tashi amma wanda ya san addini ya san sunna wallahi ba shi ba boka ba shi wa goka don abubuwa da yawa ma na haram na rayuwa shi ba zai yi ba ba zai yi ba shi yasa wai wani dan wasan kwaikwayo ya fito wai gori yake mana mu'alu sunna wai ba mu da wakilai a cikin kaniwood wai na mana gori ne cewa ba ba ba ba dan izala a fim babu ahlus sunna a fim saboda haka shi gori yake mana bai san dama mu barranta muke da su ba Allah kuma ya ƙara nisan ta tsakaninmu da ku ba abin da ya haɗa mu da ku dama ne ba abin da ya haɗa mu da ku dama ai ba wanda zai shiga fim sai wanda ƙwaƙwalwansa take tosashiya wanda ya waye da sunna kuma ai ba da ka same shi a fim ba ba da ka same shi cikin yan wasan kwaikwayo ba eh saboda haka a ci daɗi lafiya yasa jahilci yayi yawa a cikin fim ɗin da shirkoki masu tarin yawa ba don komai ba sai don saboda dama 'yan inna rututu ne a wajen laikiyayi وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم رواه البراز بإسناد جيد رواه البزار بإسناد جيد مالن يتي أن كربو دقا عمران ابن حسين الله شكاري داء غريشي مرفوعا يتي ونن حديث من ذا الله صلى الله عليه وسلم ينا تيوا ليس منا من تطيرا ba shi tare da mu duk wanda ya camfi autu tsuyyira lahu ko aka yi masa camfi ya je aka yi mishi camfi auta kahana ko ya yi bokanci autu kuhina lahu ko ya je aka yi masa aikin bokanci au sahara ko ya yi sihiri au sihirala ko ya je aka yi mishi sihiri wa man ata kahinan duk wanda ya je wajen boka fasaddaqahu bima yaqulu ya gaskata shi akan abin da yake faɗi faƙaɗi kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to haƙiƙa wannan ya kafirce mu abin da aka saukar mu annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zama kafiri wa rawahu tabarani fil awsat bi isnadin hasanin min hadith ibn abbas duna qawlihi wa man ata ila akhirih imamu tabarani ya rawaito a cikin mawjamul awsat da isnadi mai kyau daga hadisin abdullahi dan abbas sai dai banda faɗin wa man ata kahinan ila akhiril hadith qala al-baghawi al-imam al-baghawi rahimahullah ta'ala yana cewa al-arraf alladhi yad'i ma'rifata al-umuri bi muqaddamatin yastadillu biha 'ala al-masluqi wa makan ad-dallati wa nahwi dhalik idan aka ce al-arraf shine yace allazi yad'i ma'rifatal umuri shine wanda yake ikirarin ya san al'amura ya san abubuwan da suka wuce abubuwan da suka gabata bi muqaddamatin yastadillu biha 'ala al-masruq saboda wasu abubuwa da zai bijiro da su domin ya kafa hujja ma wadda aka yi masata wa makanin dalla da kuma inda kayan da ya batan yake ya ce to wannan wani hawi zalika da makamanta haka wannan shine al'arraf shine wadda zai faru shine a allazi yukhbiru anil waqa'i shine wanda zai ke bada labarin abubuwan da suka faru kamar kasariqati wa sariqiha kamar an yi sata sai a je a tambaye shi waye yi satan nan sai bada labari ga abin da aka sace ga kuma wanda ya sata wa dallati wa makaniha da kuma kayan da aka sace ga kuma inda za a samu wannan dan duba kenan dan duba kenan abinda mutane suka dauke shi ba komai ba eh in an yi ma mutum sata ya ce bari ya je a duba masa akwai malam mai yasan akwai malam mai bullukutu eh za a bullukutu a jahannama kuwa to kaga wannan shirka ce wannan shirka ce Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yake cewa innal arrafa ismun lil kahini walmunajjimi warrammali wa nahawihim in aka ce al'arraf suna ne dai na boka alkahin da al'arraf duka abu ɗaya walmunajjim da mai amfani da tauraro wajen yin tsafinsa ko sihirinsa ko bokancinsa warrammal da ɗan bugun ƙasa da makamantansu aka ce al'arraf duka sun shiga kalhazir alladhi yad'i ilm al-ghaibi aw yad'i al-kashf kamar mutumin da yake iddi'a'in cewa ya san ilimin gaibu ya san abin da ya faru ko kuma ya san abin da zai faru nan gaba to wannan shine imamul bagawi yace wannan shine al-arraf shine wanda yake ikirarin ya san abin da ya wuce ya san abin da ya shuɗe kamar a yi sata a zo wajensa a ce wa ya yi satan a ina aka yi satan ina kayan da aka sace ina aka kai su ina aka ajiye su wakila malam ya ce wasu malamai suna cewa huwal kahin al'arraf ɗin dai shine alkahin walkahinu shi ko alkahin menene ma'anarsa huwal ladhi yukhbiru anil mughayyabati fil mustaqbal shine wanda yake bada labarin abubuwan gaibu wadda za su faru nan gaba kaga shi unlove mun ji cewa yana ba da labarin abin da ya wuce ne abin da ya shuɗe an yi sata a yi kaza to shi kuma boka shine alkahin shine wadda zai ba da labarin me zai faru nan gaba shine wadda zai ba da labari a ce masa kaza kaza me zai faru nan gaba cito wannan shine boka wannan shine alkahin wanda zai ba da labarin abubuwan da za su zo nan gaba wadda za a ji misali a ce ya dubo gashi zan yi gini ko zan yi aure ko zan fara kasuwanci kaza ko zan fara sana'a iri kaza ko zan fara aiki iri kaza a bincika mun shin akwai sa'a a ciki ko babu to wannan shine alkahin wanda zai bincika me zai faru fil mustaqbal me zai faru nan gaba muna ganewa ku ce a bincika mun ina da arziki a gaba ko ba ni da shi ta wannan shine wanda yake wannan shine alkahin to kaga wannan yana da alaka da ilimin gaibu Allah kuma ya ce dama inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wato a ba wannan ayan nake son kawo ba qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah Allah ya ce ka ce da su a sama da ƙasa ba wanda ya san gaibu in ba Allah ba duk wani abin da yake boyayye ne na gaibu Allah ya ce ka faɗa musu sama da ƙasa ba wanda ya sani in ba Allah ba kaga wanda yake iddi'a'in abin da ya faru a baya wadda ba a gano ba shi zai gano yayi ikirarin ilimin gaibu dan a boye yake wanda yake ikirarin ya san me zai faru nan gaba to wannan shine asalin mai ikirarin ilimin gaibu asalin mai iddi'a'in ilimin gaibu domin ba mamaki wanda yake ikirarin sanin abin da ya faru a baya mai yiwa abin da ya riga ya wuce ba mamaki ma ka samu labari a wajen wani wanda ya gani saboda me saboda shi a wajensa wannan din ba gaibu bane amma kai da baka sani ba ba wanda ya baka labari ka ce zaka binciko ka ga waye kaza a baya to wannan ikrarin iddiyayin ilimin gaibu ne kana iddiyayin ilimin gaibu ko kuma kai iddiyayin ma sanin me zai faru nan gaba ba ma batun me ya faru a baya ba me zai faru nan gaba wanda bai ma faru din ba wannan ya siffar Allah ce Allah ne shi ne wadda ya san me ya wuce a baya me kuma zai faru a gaba daga yanzu har ƙarshen duniya ai din saboda shi Allah subhanahu wata'ala ya san bayansa sama da yadda bayin suka san kansu shi Allah a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi ne Allah ya fi sanin ya fi kowa sanin kansa ya fi wani sansanin waninsa kamar ba mu gane ba ni yanzu a cikin kunnen kaf ba wanda ya san kai ba wanda ya san ni irin yadda na san kaina haka ne ko sannan kuma ɗaiɗaikunku ba wanda ya san ku irin yadda kuka san kanku saboda haka inda za mu gamu da kai ni na fi ka sanin kaina kai ka fi ni sanin kanka muna ganewa ko to amma shi Allah ya fi ka sanin kansa ya kuma fi ka sanin kanka saboda akwai abin da Allah ya sani a kanka wanda kai baka sani ba kaga Allah ya fi ka sanin kanka misali dukanmu nan kowa yadda zai mutu haka ne ko baka ba amma yaushe za ka mutu kaga wannan wani ilimi ne da yake da alaka da kai amma kai baka san shi ba baka san shi ba me yiwa kai talaka ne za ka yi kudi ko ba za ka yi ba ka san in za ka yi yaushe za ka yi me yiwa kai mai kudi ne arzikin zai dawoma ko zai gushe ka sani baka sani ba wa ma yadril faqiru mata ghinahu wa ma yadril ghaniyyu mata ya'ul eh talaka bai san yaushe zai arziki ba bai arziki bai san yaushe zai talauce ba kaga kenan wannan na nuna mana shi Allah subhanahu wataala ya fi kowa sanin kansa ya fi kuma ya kuma fi kowa sanin kowa din ya fi kowa sanin kansa ya fi kowa sanin kowa din saboda haka ilimi ne wanda yake da alaka da kai amma kai baka sani ba Allah kuma ya sani yaushe zaka mutu kai baka sani ba amma Allah ya sani su wa za su maka wanka in ka mutu kai baka sani ba Allah ya sani aina za a binne ka kai baka sani ba Allah ya sani waye zai ja sallar janazanka baka sani ba amma Allah ya sani ina ne makomarka baka sani ba amma Allah ya sani kaga ilimi ne wanda yake da alaka da kai amma kai baka san shi ba in ba Allah ba saboda haka saboda haka shi Allah a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi Allah ya fi kowa sanin kansa ya kuma fi kowa sanin waninsa subhanahu wata'ala kaga ashe bai kamata kuma dan adam yayi iddiyayin sanin ilimin gaibu ba bai kamata ba bai kamata dan adam yayi ikirarin ya san gaibu ba ballantana har ya je a bincika masa wani abin da zai zo a gaba ko akwai sa'a a ciki ko babu sa'a a ciki shi kan shi bokan bai san ya za a yi da shi ba bai san da za a yi da shi ba sannan shi bokan in yana binciko sa'a shi bai binciko nashi ba ne in zai binciko akwai arziki ko babu biya bai binciko nashi ba ko ya bincika nashi ne gaba arziki ya zauna kai ya bincika maka cewa za ka yi arzikin miliyan 150 kuma ka samu miliyan 150 ka zo ka ba shi 200 shi zai dauki wannan shi zai dauki wannan kai ya maka hanyar da za ka bi ka samo miliyoyi ka zo ka ba shi dubu ɗari a ciki tsakani da Allah in ya san sa'a da hanyar da za a samo miliyoyi da bai bi ba? ai da ya bi to kaga wannan shirkokin shine ya zama fa dole dole akan malaman sunna da masu da'awan sunna su tashi su yake shi a cikin mutane dan ya zama ruwan dare a cikin mutane kai ka ɗauka ba a yi amma za ka sha mamakin rahotannin da za ka dinga samu za ka sha mamaki kaga mutum a cikin unguwa ana ma masa ikirarin mutumin kirki wasu ma su ce masa malam da ka shi yasa ma an tashi sai ka ji an ce za mu je wajen malam Allah ya isa an cuci musulunci boka da yake warware musulunci kuma ka ce masa malam ka cuci malaman mu ne baka kyauta mana ba baka kyauta ba baka kyauta ba kuma ina faɗa muku wallahi wannan zuwa wajen bokaye ba abin da ya shigo da shi cikin al'ummar musulmai in ba abu biyu ba abu na farko shine wayannan fina-finan hausa wannan shine abu na farko a wajen yan fina-finan hausan nan a nan al'ummar musulmai suka koyi zuwa gun bokai a nan suka koya wacce za a yi mata kishiya an hada da ita da kawarta da uwar da ta haife ta an tafi wajen boka sannan ita ma wacce za ta shigo din da ita da kawanta da uwarta ta tafi wajen boka sannan shi ma mijin da zai yi auren ya san halin matansa shi ma ya tafi wajen boka ana aka koya ana aka koya saboda dama duk wani rashin tarbiyyar da ya gani cikin al'umma suke wargaza tarbiyyar mutane suke wargaza tarbiyyar mutane sannan abu na biyu kuma su ne in bid'a da malaman bid'a wannan shine abu na biyu su ne in bid'a da malaman bid'a wanda su suka koya wa mutane bid'o'i da shirkoki su suka koya mutane bid'o'i da shirkoki so wasu abubuwan an faɗi sai ka yi ta mamaki a ina aka samu wannan ba ko ina bane illa cikin littafin da raina Allah da wulakanta ubangiji da nuna fifikon shari'an wani akan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu kamar misali mutumin da yake ta ikirari yana ta maimaitawa cewa salatul fati ta fi alkur'ani sau dubu shida sau dubu shida saboda tufka da warwara a wani wajen ya ce ba wani ba wahabiyan da zai nuna maka inda shehu tijjani ya ce salatul fati ta fi ƙur'ani so dubu shida wai ba wanda zai nuna maka a jawahirul ma'ani amma da ya tsallaka daga nan ya tafi ghana sai je koro karya a can aka tambaye shehu tijjani ya faɗa sai ya ce eh ya faɗa to kaga wace ce maganan ɗaya gaskiya a ciki wace ce karya a ciki dole makaryaci ne shi dole da ɗaya gaskiya ce ɗaya karya gaskiyar kuma ita ce akwai a cikin jawahirul ma'ani cewa salatul fati ta fi alkur'ani sau dubu shida idan ka karanta alkur'ani sai ka yi sauka dubu shida kafin ka iso matsayin wanda ya karanta salatul fati sau daya kaga shi kuma allah facin ƙur'ani cewa yake yi wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadhiban أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله با wanda yafi zalunci sama da wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah ko kuma yace an masa wahayi bayan ƙarya ne ba a masa wahayi ba ko kuma yace zai saukar da kwatankwacin abin da Allah ya saukar da shi yace zai saukar da irin kwatankwacin abin da Allah ya saukar to shi kuma kaga shi shehu tijjani da ya tashi sai ya cika siffofi biyun farkon iftara ala Allah kadhiban yayi ma Allah ƙarya na biyu au qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay yace an masa wahayi na salatul fati bayan ƙarya ne to amma na ukun da ya tashi sai ya wuce abin da ya zuwa ayan ma maimakon ya ce sa unzilu mithla ma anzalallah sai ya ce sa unzilu afdala mimma anzalallah shi da ya tashi sai ce ba ba zai kawo kwatankwacin alkur'ani ba a'a zai kawo abin da ya fi alkur'ani darajar sama ya fi darajar alkur'ani sau dubu shida sau dubu shida a hakan wai wani kafiri ya tsaya yana kare wannan magana kuma wai har wani yana cewa wai wai saboda jahilci saboda jahilci wai na cewa wai ba abin mamaki ba ne a sama wai salatin da shehu tijjani ya kawo wai ya fi alƙur'anin Allah daraja wai saboda jahilci wai sai ce wai to ai ko ƙur'ani kake karantawa wai in kan karanta sunan shaidan ladan da zaka samu ya fi ladan da zaka samu in ka karanta sunan Allah wai mai dalilin shi wai saboda wai harufan da ke cikin sunan shaidan ya fi yawa akan harufan da ke cikin sunan Allah saboda haka in ka karanta shaidan kowane harafi ɗaya lada goma in ka karanta allahu kowane harafi ɗaya lada goma saboda haka ladan da zaka samu a sunan shaidan ya fi yawa akan wanda zaka samu a sunan allah yanzu wannan kuma wai ya fito ne yana kare addinin manzan allah sallallahu alaihi wasallam shi ma cikin masoya manzan allah yake yanzu fi sabilillahi in ba jahilci ba da rashin hankali da rashin mutunci yaushe wai kwakwalwanka ko hankalinka wai zai tunanin wai kai kwamfiyarin sunan Allah da sunan shaidan sunan Allah da sunan shaidan mana rashin mutuncin ya tashi kan malamai ya wuce kan su ibn taymiya ya wuce kan sahabbai ya wuce kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya tafi zuwa kan Allah har ya tafi zuwa kan Allah shi yanzu rashin kunyansa ya wuce manzon Allah ma ya wuce kowa ya wuce fi kan Allah ya wuce wai a ce wai sheunai sun fi manzan Allah a'a ba wani ake magana ba shaidan sunansa ya fi sunan Allah daraja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan kuma wai duk ya fito ne wai da sunan yana kaunar manzan Allah shi ma hasali ma in ba su ba ba masoya manzan Allah kam Najeriya su ne masoya annabi sallallahu alaihi wasallam na gaskiya wai a haka shi yasa ba wanda suka cutar da addinin Allah a wannan nahiyar tamu dai wallahi irin shi irin shehu tijjani da inyas wallahi sun cuci mutane sun batar da mutane wallahi kuma sun dawwamar da mutane cikin bata akwai waɗanda suna tafiya ne ido rufe su kawai sun mika hannunsu ne a jasu sun ɗauka son manzan Allah ake yi da gaske daga sai suka mika hannunsu kawai a jasu aka ruɗe su da son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan in an fito musu da son shehunnai ko waliye ba za su karba ba amma in an fito maka da son annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ai kai musulmi zaka je kana ciki ko ba dan komai sai dan saboda yadda kake kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma target din ana so a yi amfani da annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin tsani ne da za a isa zuwa ga kaddasa da girmama wasu shehunnai a wucar da su matsayin Allah a wucar da su matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine target din shine target din a ba wa mutum daraja darajar da ta wuce darajar Allah wannan maganar yanzu da wani ahlus sunna ne ya faɗi wannan maganar da yanzu Najeriya ta tashi kamawa da wuta makiya manzo Allah sun fito amma kaga da yake shi gwano baya jin warin jikinsa kaga shiru tsit ba wani a cikinsu da zai fito ya raddi babu ba wani a cikinsu da zai fito ya raddi har wani ya ce wai wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai ya lamunce ma shehu tijani wai cewa duk wanda ya kishi shi ko ya zage shi wai zai mutu ba imani wai duk wanda baya son shi ko ya zage shi wai zai mutu ba imani kuma wannan ba kowa ya faɗi ba shi shehu tijjani shi faɗi maganar tana nan a cikin jawahir ma'ani maganar tana nan a cikin yaqutul farida cewa manzo Allah ne ya bar cewa man sabbana wa lam yatub mata kafiran duk wanda ya zage mu kuma bai tuba wai ya mutu yana kafiri ya mutu kafiri saboda haka shi a wajensa wanda ya zage sahabbai ya mutu bai tuba ba kafiri bane amma shi wanda ya zage shi shi shi shehu tijjani ya mutu bai tuba ba kafiri ne shi duk wanda ya zage shi ya mutu bai tuwo ba kafiri ne shi to mu dama ba zaginsa muke yi ba a mu kafirta shi muke yi mu ba mu zaginsa kafirta shi muke yi ba zagi muke yi kafirta shi muke yi eh kafirta shi muke ba zaginsa ba kuma duk wanda yake da zarran cewa zai iya kare kafircin sa ya tabbatar cewa shi ba kafiri bane bismillah ga waje falitafaddal mashhur ga fili ga mai doki mu a wajen mu shehu tijjani ba zagin sa muke ba kafirta shi muke yi dan in dai maganganun da aka nakalta masa a cikin jawahirul ma'ani maganganun sa ne da gaske nashi ne wallahi kafiri ne shi duk wanda yi imani da wannan wallahi kafiri ne shi ko shakka ba yi duk wanda ya fahimta ka kuma ya shakkan kafircin sa wallahi shi ma kafiri ne saboda bakaken maganganun da aka jingina masa ya faɗa ya jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jingina ma Allah subhanahu wataala kai yanzu kawai ka ɗauki falalan salatul fati da ya ce Allah ya bashi ka ɗauki salatul fati tsakani da Allah a ce akwai wani salati mai daraja manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya samu sahabbansa suna zaune suna tattaunawa annabi ya ce masahabbai akan me kuke tattaunawa suka ce ya rasulullah Allah ya ce mu maka salati mu maka sallama sallama dai mun san yadda zamu yi maka amma salati ya zamu yi maka a ce akwai wani salati da darajansa ya kai ƙur'ani sau dubu shida amma manzo Allah sai ya ɓoye masa abinsa bai faɗa musu ba sai ɓoye masa ya ɓoye musu ya iya faɗa musu sai ce ku yi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wanda yake da daraja na ƙasa sai ya ba su wannan kaga yanzu manzo Allah ya masa bai keta kenan ya musu mugunta sannan bayan manzo Allah ya mutu sayyidina abubakar ya jagoranci musulmai shekara biyu har ya mutu manzo Allah bai dawo ya ba ma sayyidina abubakar ba ya fada masa habbai su kama manzo Allah bai dawo ya fada mai ba sayyidina abubakar Allah ya karbi ransa sayyidina umar ya zo ya kalifancin sa shi ma har ya gama shekaransa goma manzo Allah bai dawo ya fada masa ba har ya wuce sayyidina Uthman shi ma ya zo ya yi mulkinsa ya kalifancinsa har ya gama ya wuce sayyiduna ali shi ma ya zo ya kalifancinsa har ya gama ya wuce asharatul mubashshiruna bil janna suka kare sahabbai muhajirai suka kare ansarawa suka kare ashabu badrin suka kare ashabu hud suka kare ashabul bai'ati ar-ridwan suka kare duka sahabban nan kaf babaqat babaqat na sahabbai da darajar su kaf suka mutu suka wuce suka kare duka manzo Allah bai dawo ya faɗa musu cewa oh na manta akwai wani salati da nake da ban faɗa muku shi ba tabi'ai suka zo suka wuce atba'u tabi'ina suka zo suka wuce aka wuce shekaru 100 100 100 100 sai da aka yi karni 10 11 sai a kalmi na 12 shekara 1150 kafin ma aka haifi shi wadda aka kawo mai salatin a hakan har ya girma har ya samu daraja da matsayin da sai a lokacin shi ne kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dawo sai ya zo ya bashi salati yanzu wannan ba wannan ba zagin manzo Allah bane kenan shi yanzu darajansa a wajen manzo Allah ya wuce na sa Abubakar da Umar to ba ma wannan magana ake ba wanda ake bashi darajar Allah kan wake magana Abubakar da Umar wanda ake bashi matsayin Allah wa yake magana Abubakar da Umar ai ba maganar su ba maganar su saboda haka wannan maganan duk wanda ya daidaita wallahi kafiri ne shi duk wanda ya daidaita wallahi kafiri ne shi shehu tijjani da ya kawo ta wallahi in shi ya kawo ta wallahi shehu tijjani kafiri ne wannan ko shakka babu a cikinta ko shakka babu eh ko shakka babu kuma duk maganganun da shi wancan ya tsallaka gane ya yi duk muna nan da su kuma insha Allah ɗaya bayan ɗaya za mu bi su mu warware su ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya shi yasa Allah ya saka ma Dr. Jamilu Waziri Malam Jamilu Waziri da alheri da Malam Bafa Hotoro lokacin da ya tsallaka can ya je hauka da hayaniyan da ya yi da ya dawo su ma kuma sai suka tsallaka gana can inda ya je ya kulla din sai suka bi shi suka warware eh na san Malam Jamilu Waziri ya yi kusan kwana biyu ko uku yana daura wuni guda akan sufanci da illolinsa shi ma ba malam ba fito da na gana shi Allah ya saka musu da alheri eh kuma ina mamakin wasu daga cikin masu kiran kansu ahlus sunna wai din suna da sabani da ɗaya daga cikin waɗannan mutum biyu ko malam Jamilu Waziri ko malam Bafa Hotoro dan suna da sabani da su akan wasu abubuwa wai su koma suna su kansu akan shiga da'awa da suka yi gana suna su kansu wai har wani yana maganar wai malam jamilu waziri wai ba dan Allah ya je ba ya je ne ya baza capacity fi sabilillahi wannan wace irin magana ce wace irin magana ce wannan ka kaddara kuna da sabani da shi a nan wajen amma da ya je can din ka je ka saurari karatun abin da ya karanta daidai ne haka ne eh to ina ruwanka da niyyarsa yanzu kana tuhumar niyyarsa kenan kana ikirarin ka san gaibu kenan ka san abin da ke cikin zuciyarsa kana ikirarin ka san abin da ke cikin zuciyarsa kenan wannan kuskure ne ba daidai bane wai me yasa ba za mu ɗauki usulubin da'awa a cikin ƙur'ani ba ne ka ai idan ana rigima tsakaninka da ahlus sunna kuna saɓani ta ƙare tsakaninku lokacin da ɗan bidi'a ya zo ya wargaza hankalin mutane to in an tashi yaƙansa ku haɗa kai ku taru ku yaƙe shi gaba ɗaya ba mu ga annabi haruna ba ne ɗan uwan annabi musa alaihi salatu wassalam lokacin da annabi Musa ya je ganawa da Ubangiji ya dawo ya samu mutanensa suna bautan dan maraki me annabi Haruna yi annabi Musa yana ganin sa ransa ya baci wa akhadha bi ra'si akhihi yajulluhu ilay ya kama kan dan uwansa yana jijjiga shi yana me yasa ma mana aka idra aitahum dallu alla tattabi'an me yasa lokacin da kaga sun bata dan me baka biyo ni ka faɗa mun ba sai ce da shi qala ibn um innal qauma stad'afuni wa kadu yaqtuluni mutanen sun raunanar da ni ne sun yunkura ma kaman za su kashe ni a suratul qaha sai ce da shi ibn um la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si ya kai dan uwana karka kama kaina karka kama gemu na sake ni me dalili sai ko ba suratul a'raf sai ce fala tushmit bi al'ada karka bada kofa wa makiyasi mana dariya kada ka ba mu da kofa wa makiyasi mana dariya ma'ana shine kuna sabani ku ya ku tsakaninku to idan an tashi tinkaran makiya ku ahlus sunna tsakaninku dama sabaninku fa akan mas'ala ce far'iyya mas'ala ce ta usul ta ta fiqhu mas'ala ce ta ta ijtihadi anan kuke sabani amma an zo ana sabani akan mas'ala ta aqida wane ya zagi Allah wane ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu sabani to in kun tashi ku hada kai ku dunkule kar wani ya ware kar ku koma kuna sukan junan ku yanzu wannan ya tsallaka ya je ya zagi Allah ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen ya kwatanta sunan Allah da sunan shaidan malami ya tashi ya tafi can inda ya kulla din ya je ya warware dan muka anan bai sai faɗi wannan maganan ba bai sai faɗi wannan magana anan ba ya tsallaka can ɗin inda ya je kullum ya je ya warware ya dawo kai kuma baka yi komai ba sannan kuma ka zo kana tuhumar niyyarsa wai ya je baza capacity ne ba don Allah ya ba me wannan da Allah me wannan to kai da kake da kyakkyawan niyya kai me kai kai me kai saboda haka na'am da shi malam bafa hotoro shi malam jamilu waziri akwai abubuwan da ni in fasil muna da saɓani da su akai kuma wannan da'awar suna ta gaji haka din da'awar suna ba haɗin baki ba ne ba mujamala ba ce haka da'awar suna take dole za a samu saɓani tsakaninka da malaman da su koyar da kai ma akwai fata wanda za ka ga kai kan bisa hujjoji da dalilai ba ka tare da su wannan ko shakka babu ko shakka babu amma wala yajrimannakum shana'an qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa kada din ba ku san mutane yana ku musu adalci ballantana ma akwai kiyayya tsakanin ahlus sunna da ahlus sunna ne ba sabani ko ake samu na fahimta ba akan masaloli na ijtihadi kowa ya rike fahimtar sa kowa ya rike fahimtar sa saboda ka ba laifi bane dan mun saba da shi akan wasu masaloli ba laifi ba ne amma hakan ya kai ga gaba hakan bai dace kai ga gaba ba har a ce duk alherin da mutum ya yi kai ba za ka gani ba sai dai ka kalli ɓangaren negative na alherin na aikin jama'a wannan ba daidai ba ne gaskiya wannan ba daidai ba ne haka dole yan uwa alu suna ɗauki gyara wayannan mutane yanzu sun zo sun wargaza ma mutane addini sun ɓata ma mutane addini ai ina kuma faɗa wa mutane na rantse da Allah wayannan maganganun da ake ta faɗi akan Shehu Tijjani ko shi ke faɗi wallahi ko shi ne yake nan ya faɗi wannan maganan mun wallahi za mu kalle shi mu ce ƙarya yake ko shi ya faɗi wannan maganan ba wayannan muridan nasa ba ko shi Shehu Tijjani ya faɗi wannan maganan wallahi sai mun ce ƙarya yake kafirin banza kafirin wofi ballantana wani karamin mushriki anan saboda haka mu a wajenmu ku cire mu daga cikin masu zagin shehu tijjani ba mu zagin sa a'a mu kafiri mu kafirta shi muke ba mu zagin shi muna kafirta shi ne eh duk wanda kuma yake jin zafin abun yake ganin abun bai masa ba ya zo mu zauna da shi fala tafaddal mashkurin in ya ga zama da shi ba zai yi ba wallahi ya je kai mu kotu a ce mu ɗauko littafi mu nuna kafircinsa mu kuma nuna hujja daga ƙur'ani da sunna da suka nuna cewa shi ɗin kafiri ne sai dai in kun yadda cewa yadda maganganun da kuke faɗa ba nashi ba ne ta wannan kuma shi kenan amma in dai wannan maganganun da kuke faɗa nashi ne wallahi kafiri ne shi kai ma an ka tafi akan wannan magana wallahi kai ma kafiri ne ka rubuta wannan ka aji ka rubuta wannan ka aji da mu a babin addini ba mujamala ba wanda zai zo mana barazana akan babin addini babu ba mu san wannan ba eh ballantana wani yazo ya ce wai wai mu zo wai tsakanin mu da subhanallah wai tsakanin mu wai da irin waɗannan mutanen wai na yan bid'a wai wani yazo ya ce wai mu zo mu haɗa kai da su ta ina ta ina yanzu wanda ya kwatanta sunan Allah da sunan shaidan kuma wai a zo a ce wai mu zo mu haɗa kai da shi wai mu zo mu yi mitin tare da shi mu zauna tare da shi mu zama wai wai to yanzu wai wannan matsalar kenan abin da ake nufi wannan maganin da ya kato baran da yi kar mu yi raddinta kai haba wannan ya ƙarya ne wannan ƙarya ne shi kanshi lokacin da yake faɗin maganan shi kanshi yana faɗin maganan ya san cewa bayan ya faɗi maganan to muna nan muna biyowa bayan shi tattabau tattabau harrari ba duk ba za mu bari ba duk ba za mu bari ba eh ba za mu bari ba Allah kiyaye wannan da'awar wannan da'awar ta bid'a dama Allah ya ji kan malam Jafar Mahmud Adam yana yawan faɗi malam Kabiru Gombe yana yawan faɗi akan minbari cewa wayannan ɗan bid'a da kuke ganin mu mun takura muku yace to wallahi mu muna bi a sannu sannu nan gaba yaran da za su biyo bayan mu anan ne za ku gane cewa wallahi wallahi mu muna sassauta muku eh kuma wallahi mun iso ga mu nan kuma mun iso haka kowane kafiri muna nan muna daidai da shi irin inda ya hau ta nan za mu hau masa irin inda ya hau ta nan za mu hau masa su Allah ya musu rahama in sun tashi littafi tsantsa suke karantawa mu ko yanzu karan bana ne maganin zoman bana kalan taratsin da ka yi da irin wannan taratsin za mu hau maka kalan taratsin da ka yi to da irin shi za mu hau maka wanda ya zo ya karanta littafi ƙur'ani ya fassara a markwaɗe to sai mu ɗauko ƙur'ani da tafsiri sai mu miƙe fassara amma wanda ya zo ya yi hayaniya ya yi taratsi to aljazawu min jinsil amal yanda ya haka za mu hau masa amma yaushe kake tsammanin wanda ya zo ya zauna eh awa ɗaya awa ɗaya da rabi awa biyu yana program bai karanto aya ɗaya ba aya ɗaya mai kyau bai karanta ba aya biyu bai karanta ba ya karanto wasu tatsuniyoyi da maganganu na makaryata na makaryata kuma ma ka zo ka ce mu bi shi hankali a'a mu ma in muna zuwa ajiye qur'anin zamu yi kalan wannan tadatsin da yayi to da irin shi zamu hau da irin shi zamu hau laka masu cewa a bi sannu sannu a sassauta a daina raddi mai zafi da Allah su koma gefe idan tsoron mutuwa suke mana su koma su taya mu da addu'a su koma su taya mu da addu'a amma dai shiru kan wallahi ba za mu yi ba shiru dai kan wallahi billahi ba za mu yi ba eh in kaga mun yi shiru to sun daina ne khalas amma in dai ba haka ba a tsakaninmu da su ai wallahi wa in uttum udina ne suna kumawa za mu kuma suna kumawa za mu kuma wanda ta ce tsakaninmu da 'yan bid'a suna yi za mu yi suna yi za mu yi ita ce iya tsakaninmu da su haka duk wanda ya ɗauka za mu zo mu zauna da 'yan bid'a mu haɗu da su mu shirikai mu zo mu haɗu da su mu haɗa kai da su mu daina musu raddi mu daina su kansu mu daina kaza wallahi ya yaudari kansa ba mu san wannan ba addini malaman ba su koyar da mu wannan ba eh haka mu da awon sunna a Najeriya a wannan zamanin ne muna tafiya ne karkashin a cikin da'irin koyi da malamai guda uku Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullah Sheikh Albani Zariya rahimahullah da Sheikh Dr Idris Abdulaziz Allah ya musu rahama ka san dai waɗannan dai ba su sauci tsakaninsu da yan bid'a ko to turban su muke kai kuma muna bin turban su ne dan su din ma suna kan turban magabata na kwarai dan suna kan turban magabata na kwarai tsakaninsu da bid'a ka san dai yadda aka yi dauki ba dadi ba sassauci kuma wallahi ka yadda ka sani cewa har suka mutu wa ma baddalu tabdila ba su canza ba har suka mutu to kuma insha Allah haka mu ma muke kai haka za mu rayu akai haka za mu mutu insha Allah la nubaddilu tabdilan ba za mu taba canzawa ba in Allah ya yadda Allah ya sa mu dace to saboda haka jama'a wannan al'amarin sai dai du'a'i so za mu tsaya na Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu ƙara shi wannan babin da kuma bayanan da suka rage mana a kai don na so mu kai ƙarshen babin kafin mu dawo mu fidda bayanai to amma saboda shi muhimmancin wannan bayanin malamai suna cewa la yajuzu ta'khirul bayani an waqatil haja in bukatan bayani ya taso to bai halatta a jinkirta ba so kaga akwai bukatan mu tsaya mu warware mu al'umma abubuwan da suka dace Allah ya sa mu dace Allah ya shirye da mu hanya madaidaiciya وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته امين